بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل شرائط الصلاة أربعة طهارة الخبث عن الثوب والبدن والمكان ابتداء ودواما
فصل ربوا بين ما مضى من الإقامة وما يأتي من شرائط الصلاة إن شاء الله سبحانه وتعالى wato wannan fasali zai yi mana bayani dangane da sharuɗa da sallah abubuwan da aka gindaya su sai sun tabbata sannan kuma sallah take ingantuwa amma idan ya zamanto an rasa sharaɗi ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗan to sallah ba ta inganta kamar yadda dama malaman usul suka ce a sharuɗu shine ma yalzamu min adami ila adamu wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun li dhati shine abinda idan aka rasa shi to abinda za a dora akan shi babu shi yanzu misali idan ya zama to mutum ba shi da alwallaye sallah sallah shi da aka mata hukunci akan sallah ce ingantacciya ko sallah ce bacacciya sallah ce bacacciya saboda ya rasa sharadi daga cikin sharuɗa wato na ingancin sallah to kaga amma kuma ba zai yiwu ba dan mutum yana da alwala ka ce kawai dole sai ya samar da sallah shine wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun li dhatihi wannan shine sharadi a wajen malaman usul to duka abin da aka ce sharadi ne shine abin da idan babu shi to abin da za a dora akan shi ba zai bai inganta in aka dora shi ma malam yace shara'i'us salati arba'atu shardai na sallah guda hudu ne abubuwan da aka gindaya yin su kafin bawan Allah musulmi ya yi sallah guda hudu na farko baharatu da khabathi an thawbi wal badani wal makani ibtida'an wa dawaman baharatu da khabath wato tsarkaka ta khabathi ya zamanto bawan Allah musulmi ya tsarkaka daga khabathi idan aka ce al khabath wato shi ne dauda najasa wanda take zubuwa a jikin mutum daga najasar waninsa wani ya yi bawali sai bawali shi ya watsu wa tufafinka ko ya watsu wa jikinka wani ya yi bayan gari bayan gari sai ya watsu wa jikinka ko ya watsu wa tufafinka hakanan bawali ka gama bawali sai ya watsu a jikin tufafinka wannan duka ana ce da shi alhabat to tsarki na khabasi an thawbi daga tufafi wanda mutum zai saka yayi ibada da shi wannan wajibi ne ya zamanto ya tsarkake tufafin shi daga dukkan najasa wal badani hakanan kuma da tsarki na khabasi daga jiki idan ya zamanto a jikin bawan Allah musulmi najasa ta zubu wanda zai yi sallah to wajibi ne akan shi ya zamanto ya kawar da wannan najasa din kafin ya shiga cikin sallah wannan wajibi ne idan ya zamanto ya yi sallah yana ɗauke da najasa a jikinsa ya san da cewa yana ɗauke da najasa a jikinsa sallar shi bacacciya ce kamar yadda jumhurin malamai suka yi bayani a kai walmakan sannan kuma hakanan shimfidar da bawan allah musulmi zai hau ya yi ibada a kanta to wajibi ne ya zamanto wannan shimfida tsarkakekkiya ce wato waɗannan ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin alkur'ani ubangiji ta'ala yake umartar manzon shi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake cikin suratul muddathir wa thiyabaka fatahhir wato fatahhir thiyabaka minan najis ka tsarkake tufafinka daga datti daga najasa wanda wannan yake nuni akan cewa dukkan bawan Allah musulmi idan ya tashi yin ibada to wajibi ne a kan shi ya tsabtace wannan tufafin nashi kafin ya fara ibada sannan kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa ga bawansa annabinsa khaliluhu annabi ibrahim alaihi salatu wassalamu shi da ɗansa annabi ibrahim ya ce wa ahidina ila ibrahima wa isma'il an tahira baiti lil-dha'ifina wal-aakifina wa rukka'i sujud kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin alkur'ani sannan kuma da ya ce wannan tsarki na khabasi daga tufafi da jiki da guri ibtida'an wa dawaman wato lokacin da mutum zai fara sallah ya zamanto lalle ya tsarkake kanshi daga waɗannan abubuwa jikinsa tufafin shi shimfiɗar da zai hau yayi ibada da ita farko ba ta da wannan komai daga ciki ba ta da najasa wa dawaman kuma har ya zamanto ya gama wannan ibadar inda a ce yana cikin sallah najasa ta faɗo ta faɗo mishi sai ya zamanto ta zuba a jikinsa ko ta zuba a jikin tufafin da suke jikin shi ko ta zuba a kan shimfiɗar da yake ibada a kanta kuma gurin da gababuwan shi za su iya tabawa idan yi sujada sallar shi ta baci kamar yadda muka karanta a baya can wajen abin da ya shafi mutumin da yana cikin sallah najasa ta faɗo mishi to sallar shi ta baci na'am وطهارة الحدث ابتداء ودواما في كل صلاة ذات ركوع وسجود وغيرها وطهارة الحدث da kuma tsarki na kari shi ma wannan wajibi ne bawan Allah musulmi ya zamanto ya yi tsarki na kari kafin ya shiga sallah ibtida'an kafin ya fara sallah wa dawaman kuma har ƙarshen sallah inda a ce mutum yanzu ya yi alwallah bayan ya yi alwalla ya zo shi an fara sallah da shi ta azuhur ya yi raka a yana cikin ta uku sai iska ta kubce mishi a gaba za a ce bai ci gaba da sallar shi tun da dai iskan nan lokacin da ya zo shi ya shiga sallah yana da alwalla to wannan iskar da ya ta bata mai sallah sai ya tafi ya sake wata alwalla ya zo shi kuma ya ci gaba da wata sallah ya sake wata sallah amma wannan sallar ta bace shine ibtida'an wa dawamun to wannan kuma kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce hadisin abu huraira allah ta'ala ya ƙara yadda da shi zala ce la ya kubalu salata a hadikun idan a hadasa hatta ya tawadda'a ubangiji subhanahu wa ta'ala baya amsar sallar kowane ɗaya daga cikinku idan ya yi kari har sai ya yi alwallah wato ƙala rajulun min hadar maut mal hadasu ya abu huraira qala qusa'un aw duraq kamar yadda al-Imam Bukhari Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya kawo wannan maganar a cikin littafin Kitabul Wudu'i a cikin littafin sa sahihi na'am fi kulli salatin zati ruku'in wa sujudin wato sharadi ne tsarki na hadasi da tsarki na khabasi a cikin kowace sallah wanda take ma'abuciyar ruku'u da sujada wa ghairiha da wata sallah wanda take ma'abuciyar ruku'u da sujada sallar da ya zamanto tana dauke da ruku'u da sujada sallah ta farilla ce sallah ta nafila ce to dukkanin su hukuncin su guda daya sharadi ne daga cikin sharuɗa na ingancin wannan sallah din ya zamanto mutum yana da kai tsarki na khabasi yayi tsarki na khabasi yana da kai tsarki kuma na hadasi wato yana da alwala sannan kuma jikin shi ba wata najasa da ta zubu mishi tufafin shi ba wata najasa da ta zubu mishi shimfidar da zai hau yayin ibada akan ta ba najasar da ta zubu mata to wannan sharadi ne wa ghairiha da wata sallar da take ma'abuciyar ruku'u da sujada irin kamar salatul janaza sallar gawa shi ma dole ya zama to mutum yana da kai sarki yana da alwala sannan kuma tufafin da yake jikinsa suna da kwai tsarki haka gurin da zai taka din ya zamanto yana da tsarki ya ibada a kan shi yana da tsarki now wasatrul aurati bi kafifin bi muthallafatin ay ghalizin yace wasatrul aura sannan kuma sharadi na biyu daga cikin sharuɗa na ingancin sallah ko kuma wanda shine sharadi na uku shine satrul aurati sitircewa al'aura tun ya zamanto kafin ya fara sallar nan ya suturce al'aurar shi bi kasifin da tufafi wanda yake mai kabari ta yanda idan ya zamanto ya suturce wannan al'aurar tashi daga nesa ko daga kusa ba za a gano al'aurar shi ba saboda tufafin da ya rufe al'aurar tashi da shi tufafi ne mai kabari ba tufafi bane wanda yake shara-shara ko maras kabari bi mutsallasatin da mai diya uku a sama ita ce ta kenan ai ghalizin wato abinda yake nufi da kasifin ya ce galizin wato kakkabra shine ya zama tufafin yana da kai kaushi amma mutum ya saka tufafi wanda yake mai bayyana al'aura wannan baya halitta mutum ya saka shi bawan Allah musulmi baligi ba wai a cikin sallah ba ko a wajen sallah tufafin da zai bayyana tsireci na mutum wannan baya halitta ya shafi namiji ya shafi mace mace ta saka tufafi wanda zai bayyana al'aurarta tufafin da gashi nan tana sanye da tufafi a jikinta amma kuma ba wani guri nata wanda bai bayyana na tsiraici ba wannan shi ma haramu ne mace ta sanya shi ta fita da shi mace balaga musulma saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam kamar yadda yake cikin hadisi ingantacce hadisin abu huraira da Allah ce sinfani min ahlin nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyaqun yadribuna biha an-nas wa nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا حديث أبو هريرة wanda yana cikin sayar bukhari yana cikin sayar muslim wanda wannan yake nuni akan haramcin wato saka tufafi wanda yake mai bayyana al'aura kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin alkur'ani ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wa shirabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin na'am wa auratul rajuli min surratihi ila rukbatihi wa auratul mar'ati al-hurrati ma'a ajnabiyyin jami'u badaniha illa al-wajha wal kaffayn wa auratul rajul al-aura ta namiji inda yake wajibi ne bawan Allah musulmi ya suturce lokacin da yake cikin ibadar sallah al'aurarsa shine min surratihi daga cibiyarsa ila rukubatihi zuwa gwiwarsa wannan shine al'aura amma in ya zamanto ya yi sallah ba tare da ya suturce wannan gurin ba ko ya zamanto daga cikin wannan guri akwai wani guri da ya bari a bayyane tare da ya san da shi kuma an sanar da shi iya ga yanda al'aura take to baya da sallah saboda ya rasa sharaɗi daga cikin sharuɗa na ingancin sallarsa shine suturcewa al'aura a wannan ma'aiki alaihi salatu wassalam an tambaye shi dangane da yin sallah da tufafi guda ɗaya hadisin abu huraira wanda shi ma yana cikin bukhari da muslim ya lace a wani kullikun saubani kowa ne daga cikinku allah ta'ala ya hore mishi tufafi guda biyu wani gyafto gare shi wani kuma mayafi gare shi da haka ya halitta mutum ya yi sallah da gyafto to gyafto shi kuma ana ɗaura shi ne daga tsatsu abin da ya kasa ga hadisin jabir ɗan abdullahi jabir ɗan abdullahi wata rana ya tarar da ma'aiki alaihi salatu wassalamu cikin dare yana kiyamun laini shi kenan sai ya tsaya a gefen shi na da dama sai ma'aiki sai ya tsaya a gefen shi na hagun sai ma'aiki ya janyo shi ya dawo da shi bangaren shi na dama bayan ya gama sallah ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce sura ya jabir me yake tafa da kai da daren nan ya jabir jabir ya ce fa akhbartu bi hajati na bashi labarin abin da ya kawo ni gurin shi tiryan tiryan to bayan na gama mishi bayani sai ya ce ma hadal ihtimalul ladhi ra'ait to wannan kuma kurman yafe da kai malam jabir menene yasa kai shi qultu kana thawbun yani yadhaqa ce ya rasulullah ai tufafin da dan karami shi yasa ne wannan dubara da Allah ce fa in kana wasi'an fartahib bihi wa in kana dayyiqan fatazir bihi idan wannan tufafin yana da kwayyalwa yana da girma to ka lulluba da shi in ya zama to babban mayafi ne to sai ka rufe jikin naka da shi kai ibada amma in guntu ne ba zai yi ba ka lulluba da shi ga baki ɗayan jikinka ka lullube shi da shi to sai ka yi gyafto da shi ka ɗaura shi a tsatsanka zuwa ƙasa sai ka yi sallarka da haka shi yasa a malikiya za mu ga ana cewa tukurahu salatu fi sarawi an karanta yin sallah da wando kadai mutum yana sanye da wando kadai ya yi sallah kamar dan faka wannan makaruhi ne amma idan mutum ya yi sallah da wando kadai matukar dai ya rufe cibiyarsa zuwa gwiwarsa sallar shi ta yi sai dai ya aikata makaruhi a wannan zamani namu da Allah ta'ala ya hore mana da tufafi masu yawa wani za a gana da kwamfule biyar nashi ne na shi kadai wani har sama da kwamfule biyar yake da za ga ya sallah da wando kadai ai abin kamar izgidi ne na'am ya ce wa auratul mar'a al'aura ta mace al'urra mace wanda take diya ba baiwa ba ma ajnabiyin idan za ta yi sallah a kusan wanda yake ajnabiyin ta ne ba zu muharramin ta bane ba mijinta bane ba mahaifinta bane ba yayanta bane ba kananta bane ba ɗanta bane ba wani bane dai daga cikin wanda addini na musulunci ya halitta mishi ya kaɗaita da ita idan za ta yi sallah idan ya zamanto akwai irin waɗannan mutanen shine jami'u badaniha za ta sitirce dukkan huskar ta gaba dukkan jikinta gaba ke da illal wajaha wal kaffayn face dai huska da tafuffukan hannaye guda biyu su kadai ne ba za ta bayyana ba ba za ta sitirce ba amma dukkan jikinta gaba ke daya wannan idan za ta yi sallah in ya zamanto akwai waɗanda suke a janib nata an rijalul a janib mazaje wanda suke nesa da ita to wannan haramu ne a kanta ta bayyana wani guri daga jikinta in ban da fuska da kuma tafuffukan hannayenta ina akwai malamai da dama wanda sun yi magana akan abin da ya shafi hijabul mar'atul muslima dangane da abin da ya shafi a sallata da kuma wajen sallata a shekul islam ibn taimiyya yana da kwai littafin wato hijabul bar'atul muslima fi salati haka al-imam Uthaymeen ibn Uthaymeen Muhammad Musa ibn Uthaymeen haka shekul islam ibn Baz haka nan a sheikh Nasiruddin al-Albani yana da littafin jilbabul mar'atul muslima haka al-imam Tuwaijiri Tuwaijiri shi ma yana da kwai littafin wato hukum musafatil mar'atil muslima lirrijalil ajanib da sauran dai littattafai da malamai wanda suka yi na wannan zamanin da kuma malamai waɗanda suke magabata wanda sun kwambi da komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala na'am
wasu ribalu da gibilati illa fil qitali halata liltihami
sannan kuma sharadi na hudu na ƙarshe wasu ribalu da gibla da fuskantar alƙibla lokacin da bawan Allah musulmi zai yi sallah ta farilla sharaɗi ne daga cikin sharuɗa na ingancin wannan sallar tashi ya fuskanci alƙibla illa fil itali face dai a cikin yaƙi halata liltihami a lokacin halin da ake gwabzawa da abokana adawa to a wannan lokacin fuskantar alƙibla ya sauka daga kanshi kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce hadisin abdullahi ɗan umar yake cewa fa'in shtaddala khawfu sallau danan mustaqbil qibla aw ghayra mustaqbiliha wato idan ya zamanto tsananin ya tsananta sosai tsananin tsoron ya tsananta sosai tsoron ya yi tsanani to sai ku yi sallar daidai kowa ya yi sha da kanka kuna masu fuskantar alƙibla ko ba kwa fuskantar ta ubangiji subhanahu wata'ala ce hafizu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun wato duk yanda bawa ya samu kanshi a halin da bawa ya samu kanshi a lokacin da ake cikin gwamzawar yaƙi zai bayar da sallah ne a yanayin da yake ciki yana kallon kudu ne yana kallon arewa ne yana kallon yamma ne yana kallon gabas ne iya inda aka ajiye shi a nan ya sharja bindiga ne ko ku a'a yana kula da wani bangare ne to iya inda yake dinna haka nan zai sallar shi babu laifi a kai haka ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin sunnarsa ingantacciya na'am وفي النافلة في السفر المبيح للقصر للراكب وفي النافلة معنى وإلا في النافلة فاتيدي أتكن صلاة نافلة في السفر المبيح للقصر cikin bulaguro wanda yake halitta wa bawan Allah musulmi ya yi ƙasaru ya rage sallah mai raka hudu ya dawo da ita raka'a biyu a bulaguron da yake halitta wa mutum ya yi ƙasaru shine bulaguron da ya zamanto bawan Allah musulmi ya yi shi ba saboda saban Allah cikinsa ba sannan kuma ya zamanto bulaguran ya kai mil 48 kamar yadda wannan shine sananne a malikiya zamanto ya kai mil 48 sannan kuma bulaguran imma saboda bulaguro ne na wajibi irin bulaguro na ibadar hajji irin bulaguro na neman ilimi ga wanda ya zamanto a garinsu babu malamai kuma yana da damar da zai tafi ya nemi ilimi wannan wajibi ne akan shi ya fita ya je neman ilimi amma ya zamanto irin bulaguro ne wanda yake na mustahabbi irin bulaguro na kasuwanci mutum ya fita daga nan zai tafi kano ko zai tafi niyame ko zai tafi zandar ya je ya saro wani abu to wannan babu laifi daga kowane yanki idan mutum ya biya fi sama da mil 48 kuma bulaguro ne wanda yake na kasuwanci wanda addini na musulunci wato ya karfafi 'yan kasuwa su ci gaba da kasuwanci amma su kiyaye dokoki na Allah kamar yadda ya karfafi ɗaliban ilimi su ci gaba da karatun ilimi saboda su samar da al'umma daga cikin duhun jahilci da kuma bungurmi da rami da kogi na jahilci da rashin fahimtar addini na'am lirrakibi ga wanda yake mahayin abun hawa amma wanda yake tafa a kafa shi wannan ba zai yi sallah ba ba zai yi sallan nafila ba yana bai fuskantar wata alƙibla sai dai ya fuskanci alƙibla saboda in yana cikin tafiya mahayi wannan ya tabbata a cikin sayyid bukhari da muslim hadisin abdullahi dan umar كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على ظهر راحلته حيث ما توجهت به يومئ برأسه وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله نعم
ومن صلى إلى غير القبلة ناسيا فلم يعلم حتى فرغ من صلاته أعاد عبدا وجاء في ذلك خلاف وكذا إن كان جاهلا أو عامدا شيكنا ما لن يتي ومن صلى إلى غير القبلة dukkan wanda ya sallah yana mai fuskantar wata alƙibla nasiyan halin kasancewar shi yana mai mantawa da cewa ashe alƙibla ce can gurin shi kuma sai ya kallaci kudu ko ya kallaci yamma ko ya kallaci arewa yana mai manta alƙibla din falam ya alam bai san da cewa ba alƙibla ba ce ya kallata ya yi sallan nan hatta faraga min salatihi har sai bayan ya gama daga sallar shi sannan kuma ya gano da cewa ashe shi inda ya kalla din ba da kibla ba ce to a ada abadan ya sake sallata shi hal abada wato sallar shi ta bi shanin sarki mun gane da kyau amma malam ya ce waje a fi dalika khilafun wato sabani mai karhi ya zo shi cikin wannan mas'ala din mas'ala ce wanda take khilafiya tsakankanin malamai zance mafi inganci idan mutum ya yi sallah ba da gangan ba yana fuskantar inda ba alkibla ba sai bayan ya gama ya gano cewa inda ya kalla ba alkibla ba ce sallar shi ta yi ba zai sake da ba wannan shi ne hadisun amir wani rabi'a wanda yana cikin sunan na imamu tirmidhi ya tabbatar da haka wato sahabbai wata rana cikin wani dare mai duhu sun samu kansu cikin hayaniya da kuma ɗimuwa na rashin ganewa alƙibla sai ya zamanto kowa daga cikinsu ya kallaci gurin da yake tunanin cewa nan ita ce alƙibla ya sallah sai bayan gari ya wartsake kowa ya dawo cikin hayyacin shi sai suka gano ashe ga waɗanda suka yi sallah suna fuskantar alƙibla ga kuma wanda suka karkaci shi kenan ma'aiki alayhi salatu wasu da aka faɗa mai bai ce salama ba wanda wanda yake nuni akan cewa idan mutum ya yi jihadi ya yi iya kokarinsa wajen gano alkibla sai ya bayyana a gare shi ya yi kuskure daga ƙarshe babu laifi a kansa an gane ku idza hakama alhakim fajtahada fa asaba falahu ajrani wa idza hakama alhakim fajtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid wa sallim li ihda alhusnayni isabatan wa ikhrajtihadun rama sawman fa sawman fa amhala kamar yadda al-Imam Shatibi ya fada wa sallim li ihdal husnayayn isabatun wa ikhrajtihadun rama sawman fa amhala cikin muqaddimarsa to shine ce waja'a fi zalika khilafun wato sabani ya zo a cikin wannan matsala din ba wai a cikin malaman musulunci yake magana ba a ta malaman malikiya din akwai sabanin nan akwai sabani shi yasa mai littafin irshadu salik abdurrahman ibn muhammad ibn askarin al-maliki da bagdadi Allah ta'ala ji kansa da rahama shi ya kawo matsaloli yanda bawan Allah musulmi zai yi saboda ya zamanto ya kubutar da kanshi wajen yin ibada ta sallah ya zamanto ya samu kai cikin rudani mun gane da kyau wa kaza in kana jahilan aw amidan wa kaza shehu ya ce hakanan hukuncin yake in kana jahilan idan ya kasance dama bai ma san inda ɓangaren alƙibla ɗin take ba shi ma waɗansu suna ganin cewa idan mutum ya yi sallah misali mutum ya shigo gari da ya shigo gari a matsayin shi na bako lokacin sallah ya kama shi kuma inda zai yi sallah din ba masallaci bane ballantana ya ga gidan liman ya gane cewa nan ce da kibla sai ya sallah a wani guri ba tare da ya tambayi wani ko kuma ba wanda zai tambaya bai samu wani wanda zai mai tambaya game da alkibla ba sai bayan ya gama sai ya bayyana a gare cewa ashe inda ya kalla ya sallah din ba alkibla ba ce to shi ma akwai fatawoyi guda biyu waɗansu suna ganin cewa ada abadan waɗansu suna ganin la ya adata alai ba zai sake ba saboda wancan asar da muka kawo na malik ibn rabi'a amir ibn rabi'a sai kuma au amidan ko kuma wanda ya kallaci watar alƙibla da gangam ya yi sallah to shi wannan hukuncin shi guda ɗaya ne yu'idu salatahu abadan mutumin da ya san cewa ga alƙibla kawai da ya shigo masallacin nan kawai sai ya kallaci nan ko ya kallaci nan ko ya kallaci nan ya sallah a wannan shi ya keta wata doka daga cikin dokoki na sallah saboda Allah subhanahu wa ta'ala ce qad nara taqalluba wajhika fis sama'i فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام yanzu tun da dai ya sani da gangan kuma sai ya baiwa sai ya juya ya fuskanci wata rana ibla da za wannan lokacin baya da wani uzuri man fa'ala shay'an amdan fala fala udra lahu amma al khata'u aw an nisyan wannan mutum yana da kai uzuri wal khata'u والنسيان والإكراه أسقطه معبودنا الرحمن كما عند الإمام السعيدي فلا تشكل لتافن سا لتافن المنظومة تا القواعد الفقهية na ga sai mu kwana nan ku abin da muka yi daidai na ubangiji subhanahu wa ta'ala ba mu da akai abin da muka yi kuskure ko tuntuba harshe Allah ya gafarta mana na'am